الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم kwanan wata sha biyu ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 28 ga watan 8 shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala amin a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a alhisnu tsamin tsari ko katanga ta takwas daga cikin jerin a katangu da malam ke jero mana wanda insha Allah ta'ala idan mutum ya rike su za su tsare shi daga farmaki na shedani yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi alhisnu tasi katanga ta tara malaiti tahsinul ahli wal auladi wal amwali ba da tsaro ga iyali da 'ya'ya da kuma dukiya ma'ana yadda zaka sanya katanga tsakanin iyalinka da dukiyarka da 'ya'yanka daga shedani yadda shari'a ta tsara ba wai kai kadai a matsayinka na magidanci zaka kare kanka kawai ba a'a akwai wanda suke karkashin kulawarka 'ya'yanka akwai wanda suke karkashin kulawarka iyalanka matanka kenan da wanda suke karkashin a daukar ɗawainiyarka sannan hatta dukiyarka ita kam ita ma akwai bukatar ka ba ta kariya domin ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa shaidan dama ya kuma sallada shi akan su zai iya tasiri akan su akan waɗannan abubuwan akwai dukiya akwai 'ya'ya sannan akwai iyali mai yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce masa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa adlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa iduhum Allah ya ce ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura Allah subhanahu wata'ala ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka kai ka fauta ka ibi wanda zaka iya daga cikin mutane bi sautika da sautinka malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da wannan shine ta hanyar kada-kada da wake-wake ɗaya daga cikin manya-manyan makamai da shedan yakan rike kinan domin ya farauce mu ya kuma halakar da mu ta hanyar kiɗa da waka a saut a nan waje ana nufin kaɗe-kaɗe da wake-wake kamar yadda muka gabatar a wancan lokaci sannan Allah maɗaukakin sarki ce wa ajli ba alaihim bi khaylika wa rijlika sannan ka kai ɗauki a kansu ka kai musu farmaki da dukkanin rundunarka kwansu da kwarkwatansu na haye akan dabbobi da wanda suke tafiya ƙasa duka Allah ya ce duk za ka iya kai wa mutane ‘ya'yan annaba Adam hari da farmaki da su wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikuhum sai Allah ya ce kai tarayya da su fil abwali a cikin dukiya wal auladi da kuma ‘ya'ya Allah madaukakin sarki di ya bawa shaidan dama a cikin wannan amma daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan duk wannan damar da aka baka ka sani ya shedan lalle akwai bayan Allah subhanahu wataala na musamman wanda shi shedan bashi da tasiri da ikon kai musu farmaki kuma ya samu nasara akan su to waɗannan bayi da Allah ya ce ibadi kullun su ne muke addu'a Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su duk yadda shedan ya kawo farmaki duk yadda shedan yake iba kai idan ya zo ya buga ya raya ya ga ya kasa wannan shine abin da ake fata saboda haka lallai ne tunda Allah madaukakin sarki ya bashi dama akan iyalinka da ƴaƴanka da dukiyarka lallai ne dole ka tashi ka shiga cikin waɗannan bayan Allah da Allah madaukakin sarki ya ba su tsari da kariya daga gare shi malaiti an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga sahabi abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace idza tazawwaja ahadukum ra'atan idan ɗayan ku ya auri wata mace wata mace falyaqul to yace Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi ya ubangiji ina neman ina roƙonka alkhairinta da kuma alkhairin da ka gine ta akai wa ubu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrinta ita matar da ka aura wa sharri ma jabaltaha alaihi kuma ina neman tsarinka ya ubangiji daga sharrin da ka gine ta akansa wa fi riwayatin wata riwaya kuma tace thumma liya'khudh bi nasiyatiha idan mutum ya auri mace sai ya yi ruku da makarkwadarta ko zankonta shine nan gaban kanta kenan inda gashi yake karewa goshi ya fara nan sai mutum ya sa hannunsa a wajen sai ya dafa wannan shine ladabi da tarbiyya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya wa kowane ango idan mutum ya yi aure a daren farkon nan lokacin da ka tare da matarka to ga ɗaya da abin da ake bukata ko mata ta farko ce ko ta biyu ko ta uku wannan abin shine abin da ya kamata sai mutum ya dora hannunsa akan goshinta haka sannan sai ya karanta wannan addu'a da makaranta sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ya ubangiji ina neman ina roƙanka dukkanin alkhairin da ke tattare da ita Allah ka hada ni da shi da kuma dukkanin alkhairan da ka gina ta ka halicce ta akai ya ubangiji ka hada da shi ya ubangiji ina neman tsarinka daga sharrinta duk wani sharri da ke tattare da ita ya ubangiji Allah ka tsare ni daga gare shi tsaya a gefe kada ya shigo cikin gidan nan wa a'udhu bika min sharri ma jabaltaha alaihi ina kuma neman tsarinka ya ubangiji daga dukkanin wani sharri da ka gina ta akan sa sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum ya dora hannun sai karanta haka to Allah madaukakin sarki zai ba shi dukkanin alkhairin da take tattare da shi ya kuma tsare shi daga cikin shi daga sharrinta malai ce wal yad'u bil barakati fil mar'ati sai mutum yi addu'a da ya addu'a da neman albarka fil mar'ati a cikin matarsa da ya aura wal khadim hakanan bawansa idan ya sai bawa lokacin da ake harka bayi haka mutum shi ma zai dora hannunsa ya karanta a kansa wa idha ishtara ba'iran idan kuma mutum ya sai abin hawa raƙumi a wancan lokaci tunda shine mafi girma mafi tsadar abin hawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum ya sai raƙumi falyakhudh bi dirwati sanamihi sai mutum yayi riko da can kololuwar can saman tozan raƙumin sai ya dafa hannunsa akan tozansa wal yaqul mithlu zalika sai ya faɗi irin wannan addu'a duka ana faɗa matar aure bawa ko abin hawa haka yanzu idan ka sai sabon mashin ka sai sabon keke ka sai sabon mota to duk ana buƙatar haka sai ka ɗora hannunka akan saman mota ta ka sai karanta wannan addu'a sai Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jamalta alai kada kada ta je ta sanadin rayuwarka eh ka sai mota kana murna kuma ta ajalinka to kaga sai kai addu'a ko yawa sai ka ce Allah ina neman alkhairin da ke tattare da wannan karfa da kuma dukkanin alkhairin da ka gina shi akai ya ubangiji ina kuma neman tsarinka daga sharrin duk da wannan karfin ke tattare da shi da kuma sharrin da aka gine shi a kai shi kenan sai ka ci gaba da amfani da kayanka sai ka karata amfani da kayanka shekara da shekaru insha Allah ta'ala babu abin da zai same shi rawahu abu dawuda wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi wa qala al-albani al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani ce isnaduhu hasan isnadun wannan hadisi hadisi ne mai kyau hasan ne وعن ابن عباس رضي الله عنهما حكنا أنكر قوة حديثي لك عبد الله بن عباس ألا ترى مخير داشي لما هي كنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة أن الإرادة أمنتي سكارة تبتا أغريشي يتي لو أن أحدكم دا أتي ليدك تكنكو إذا أتى أهله lokacin da ya yi niyyar zakke wa iyalinsa lokacin da zai tara da iyalinsa lokacin da zai sadu da iyalinsa ƙala ya ce allahumma jannibina shaitana ya ubangiji ka nesanta mu daga shaidani sakamakon wannan tarayya ko haɗuwa da zamu yanzu me dalili saboda kun ga ayar da muka karanta yanzu Allah madaukakin sarki ya ce wa sharikuhum fil amwali wal auladi shedan yayi tarayya da mu a cikin dukiyoyin mu da iyalin mu ta ya za a shedan yayi tarayya da mu a cikin a cikin iyalan mu mun karanta a can baya a cikin littafin idan ba ku manta ba idan shedan idan mutum yayi niyyar saduwa da iyalinsa shedan yakan zo ya tarayya da shi a cikin wannan saduwa duk lokacin da mutum zai zai tarayya da iyalinsa bai ambaci sunan Allah ba to ya sani shedan na tare da shi tare da shi za a yi wannan saduwa to kaga saduwar da aka yi ta da shedan kuma babu alkhairi a cikin ta to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya mana wannan addu'ar mai muhimmanci sai mutum ya ce Allahumma jannibina shaytan ya ubangiji ka nesanta mu ni da iyalina daga shedani wa jannibi shaytana sannan ka nesanta shaytani ma razaqatana abinda duk kai ne azurta mu da shi na da ko ya shikenan sai annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqada bainahuma waladu idan Allah madaukakin sarki yayi niyyar hukunta samun da ta hanyar wannan kunciya da kuka yi ta aure da iyalinka lam yadurruhu shaytanun abadan annabi ce har abada shaytan ba zai cutar da shi ba ina fata an kan fahimta to wannan shine tarbiya ta addinin musulunci kun ga yadda ake ba ƴaƴa kariya ko kuma kun ga yadda ake bawa dukiya da iyalai kariya gaba ɗaya ba a zama a rayuwa sasakai haka kawai ba a zama a rayuwa sasakai malai ce walil urusi an yusalli raka'ataini haka nan angwaye eh sabon ango lokacin da aka kawo maka matarka malai ce to ga abin da ake fara yi kalli yadda ake bude sabon fegi na rayuwa a tsari na addinin musulunci ranar da aka kawo maka iyalinka lokacin da ka shigo cikin gida daren farkon nan kana shigowa to umarce ta idan tana sallah a lokacin ba ta jin al'ada ka ce ta je ta alula ta je ta alula kai ma ka je ka yi sai ku yi sallah raka'a biyu shine ma la yace an waye su ma ayu salli raka'ataini bi zawjatihi inda dukhulihi inda inda inda dukhulihi lahu za ta yi sallah raka'a biyu zai sallah raka'a biyu shi da matarsa lokacin da ya shiga wajenta fa inna zalika hibdu hibdu li hayatihi mazawjiyya min kulli makruhin malai ce wannan wani tsaro ne da kariya a rayuwarsa ta aure daga dukkan abin ki dukkan abin da ba sa so to haka ake yawa sai mutum ya ce ta je ta alula shi mai alula sai ya shiga gaba tana bin sa a baya sai ya salla raka'a biyu ya salla da raka'a biyu duk abin da mutum ya ga dama zai iya karanta ba kayyade wasu surori ko ayoyi a ce su za karanta ba a duk abin da zuwa ka karanta to kuna gama wannan sallar sai ka juyo shi ne sai ka ɗora hannunka a kan goshinta sai ka karanta wannan addu'ar ‘yan kuwa kunga kun buɗe rayuwarka da neman taimakon Allah maɗaukakin sarki haka ake yi sai ka fara buɗe shafar rayuwarka da neman taimakon Allah maɗaukakin sarki wallahi sai ka ga Allah ya shiga cikin al'amarin aurenka sai ka ga sai albarka ce kawai take zuwa sai ga duwan abin ki babu sai Allah ya sanya ya zuciya ka ya sanya ya zuciya ta sai ga abubuwa sun tafi to amma iyalil asab an je an gama shedanci an gama kiɗe-kiɗe an gama cakuɗa maza da mata an gama duk abin da za a yi na saɓan Allah maɗaukakin sarki daren farko ko mutum ya yi tsalle ya yi guduma ya faɗa gado wani ma ya yi ihu saboda abin da yake gani wata rana ce ta musamman ya ihu ya ce wawo ya faɗa gado tsalle ya faɗa gado abin da zai shi kenan da Allah ya za a yi shaɗan ba zai tare a ciki ba eh komai da muka sani yan uwa albarka kowanne irin mutum wato mutum ko ba musulmi ba musulmi ne yana fata lokacin da ya aure ‘ya'yansu zama mutanen kirki wallahi ko ba musulmi ba ne ba wanda yake so ya gaɗansa ya zama mutum banza eh a ce ai ga wani nan saboda shi kirista ne ko shi ba yahudi ne na so ɗansa ya zama rikakken ɗan fashi babu wannan kowa so yake gaɗansa ya zama wani gangaren a aikin gwamnati ko gangaren a karatu ko haka dai yana so ɗansa ya zama mutumin kirki to ita kuma yadda ake bi a zama mutumin kirkin nan a hannun Allah take shi shi kaɗai ba wani wanda ya isa ya juya ɗanka ko ya juya ka kai ka zamto mutumin kirki daga mutum banza wallahi sai Allah maɗaukakin sarki to sai ka ba hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya ce idan aka bi ta za a zama mutumin kirki sai ka zama sai ka ba hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya ce a bi ta ƴaƴa su zama mutanen kirki sai ƴaƴanka su zama mutanen kirki to irin waɗannan hanyoyi ƴan uwa ake samu albarka a aure duk lokacin da zamu yi aure ƴan uwa kada ka kalli cewa ai rana ɗaya ce kawai bari mu more bari mu tashi wallahi wannan rana ɗan idan baka wasa ba ita ce ta lalata rayuwarka gaba ɗaya saura ka yi rayuwa yanzu kana ɗaya shekara 22 shekara 23 shekara 25 yanzu ka yi aure sai ka ce to ai rana ɗaya ce kawai bari mu tashi bari mi kaza bari mi kaza daga yau shikenan kaga wannan rana guda ɗayan in baka yi wasa ba ita ce sanadiyar lalacewar rayuwarka gaba ɗaya sauran Allah saboda ba a yi wa Allah madaukakin sarki haka kayi wa abin da kayi wa Allah subhanahu wataala abin da yake so kai iya kokarinka idan za ya daurin aurenka duk abin da yake ya kauce ga ida ba a yi shi ba duk abin da yake saban Allah ne kai iya kokarinka iya abin da zaka iya yi la yukallifullahu nafsan illa wus'a kaga ba kai ba kaga ba ai ba eh ka dole sai ka zama namiji kun rajulan kun rajulan kamar yadda mahaifiyar manzon Allah ta ga masa sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad kun rajulan ba abin da ake nufi da ma ake namiji a babu ake nufi ka zama to namiji jajirtacce tsayayye akan duk abin da yake da iko akan sa duk abin da ka san saban Allah ne ka gaya wa dangin matarka da ita matar cewa ba na bukatar wannan abu ba na bukata a zo a haɗa maza da mata a yi dina a yi arabian night a yi waye night a yi father's night a yi mother's night a yi fulani day a yi kaza duk a zo a gama saban Allah an gama keta alfarma Allah maɗaukin sarki an gama yaga duk wata riga da Allah maɗaukin sarki ce a lullube ta duk abinda ba daidai ba an yi wai kuma sai a zo masallaci ana cewa Allahu barik lahum Allahu barik alaihim wallahi Allah ba zai sa albarka ba shine ka'idar wallahi Allah ba zai sa albarka ba duk wata duk wani abin da yake jawo albarka an gama lalata shi an gama keta shi an takuɗa maza da mata an yi abin da ba daidai ba karshe kuma an zo ana cewa Allah ya sa albarka saboda Allah tsoron ku yake ji saboda Allah subhanahu wataala tsoron me yake ji kawai sai kai abin da kaga dama shi kuma ya baka abin da kake so ba za ta yi ba ba za ta yi ba ka jajirce kaga ba ai ba eh ba kaga ba ai ba kada ka sake a rinka zuwa kuma daurin auren ka a rinka dauka hoton kai da matarka ana yadawa wannan fasikanci ne saban Allah ne subhanahu wataala ko shakka babu matarka matarka baka da baka da sirri kamar ita eh baka da sirri kamar ita Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum na sha mai mai tamanin ce mai tufafi ne tufafi mutum yana sa shi ne don yayi mai ba don ya rufe jikinsa ba ka ga sutura kenan haka matarka take a wajenka to kuma ka zo ka bayyana ta in ka duba yadda ake yin ado yadda mace take yin ado a bikinta ado ne na rana ɗaya kawai na musamman na musamman irin wannan adon bai kamata a ce kowa ya gani ba in ba kai ba to amma a lokacin kuma sai ku zo ku ɗau hoto sai abokin ka ya dauka ya sa a status wancan ma ya dauka ta wai fatan alheri yake maka dan Allah wani irin abu ne wannan wallahi in wani wannan abin yana damuna mutum ya dau hoton matar ka ya sa a status yana wai wani ne maka fatan alheri ba sai ba sai naji ba asi ba Allah ta naji ba asi ba daidai bane ba daidai bane ba wannan rashin kishi ne wallahi rashin kishi ne rashin kishi ne ko shakka babu rashin kishi ne muna hira muna hira da yayana shekaran jiya akan abubuwan biki yake gaya min cewa a Saudiya duk irin waɗannan abubuwan da ku sani suna yi a shiga cikin su shiga cikin gida ko cikin hotel ko wani abu su kama su yi biki a raka shi a yi abu amma iya su ya ce min amma duk wacce ta shiga wallahi ta yi kaɗan ta shiga da wayarta ce ta yi kaɗan sai dai ta ajiye wayarta a waje ta shiga ta je ta abin da ta fitowa ya san ta yi babu tsakaninsu ne kuma su ba wannan miji tsakaninsu ne su shiga su rakashe su duk abin da za su yi na biki su fito shi kenan balarabe mutum ne mai kishi ba zai bari karin ɗauka hoton matarsa ba ko kuna gani ana yaɗa irin hoton larabawa sau ne haka irin wani ba za ku gani ba amma saboda allah ka je ka biya sadaki saboda allah matakka ta aure ta sunna kaga tana ta yawo a social media kana jin daɗi haba da allah annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa wallahi da yusi ba zai shiga aljanna ba dai yusi shi ne wanda ba shi da kishi annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba ta yaya annabi ya ce ba ka shiga aljanna ba kuma ka ɗauka za ka shiga ‘yan kuwa wannan abu ne da kowa sai ya tsaya ya gyara iyaye musamman musamman iyaye maza mun fi kowa rawar da za mu taka in za a yi biki a gidanka na ‘yanka ka tsaya ka jajirce duk wannan shirman ka hana shi kai kake da sai a kai ban yadda da kaza ban yadda da kaza ba kaza nake so kaza nake so yanzu alhamdulillah ilimi ya fara yawa akwai iyayen da zaka ga idan aka bikin isma ya ga sun ce duk wannan irin dauka amarya ba sa bukata shi zai dauka maka shi zai dauka maka matarka ya kai ya kai mata ya kai maka ita gida da Allah bai hutashe da kai ba ka je ka dauke bo motoci a zo ai layi wani sai ka bashi kudin mai wani sai ka bashi kaza amma sai ce shi baya bukatar wannan shi kadai zai dauka maka ita a mota ya je aje maka ita ka zo ku zauna kai da ita yi muku nasiha tashi tafiyarsa da Allah mai wannan daɗi wallahi iyaye da yawa yanzu an waye irin waɗannan abubuwan ake mi koyi da irin waɗannan abubuwan idan wata mace wajen wata mace da ta zo wata tsohuwa ta ce sai an yi kiɗa sai an yi kaza rana ɗaya ɗan ka ce yi haƙuri baba da Allah eh ka ba ta haƙuri ƙwarai da gaske ki yi haƙuri baba wannan zance ake na bin Allah da saba wa Allah da Allah ki yi haƙuri eh idan kin kawo ta magana a gaba sai a biyayya amma la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wannan wannan wannan abu ne da yake damu na shi sai na fitar da shi da yawa Allah ya sa mu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan Allah ya kaddarta za a samu da a irin wannan haihuwar sai kaga Allah subhanahu wataala ya kare shi babu wani abu da zai iya samun sa قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله قال متى يردايتي إذا أتتك امرأتك إذا ما تكت تزومك matsayin amarya gidanka famurha an tusalli wa ra'aka raka'ataini yace ka umarce ta ta tashi ta yi sallah raka'a bi tare da kai raka'o'i guda biyu wa qul sannan sai ka ce Allahumma barik li fi ahli Allah kai min albarka a cikin iyali na wannan wa barik lahum fiya kai musu albarka su ma a tattare da ni Allahumma jma' bainana ma jama'ata bi khairin Allah ka haɗa tsakaninmu irin haɗin da kake duka na alkhairi tsakanin mutum da mutum wa farriq bainana ka raba tsakaninmu idza farraqta ila ila alkhairi idan raba madin da zaka yi shi zai kai kowa zuwa ga alkhairin sa dan ka san wata haɗuwar ba alkhairi ba ce yan uwa haka ne wani zaman tsakanin mutum da mutum wallahi ba alkhairi bane rabuwa ita ce alkhairi ba haka bane to sai ka roki Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwar ku kai da ita ba alkhairi bai to Allah ya raba ku kowa ya sada shi da alkhairin sa shi yasa ai dole akwai rabuwa in akwai haduwa ko ana so ko ba a so wasu Allah madaukakin sarki ya kaddara idan suka yi aure tun daga yarinta har tsufan su suna tare wani kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara zaman su ba zai dade ba shi yasa cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa in tafarraqa yughni Allahu kullam mimmi min sa'ati idan idan suka rabu da macen da namijin me yasa Allah ya ce idan suka rabu saboda dole akwai rabuwar ba haka bane dole akwai abin da zai zo wata rana wani abin ya faru ta yadda dole sai rabuwar ta to idan aka rabin sai Allah madaukakin sarki ce yughni Allahu kullam min sa'ati sai Allah ya wadatar da kowa daga yalwarsa to a cikin addu'a da zaka idan Allah madaukakin sarki ka kaddara wannan ba abokiyar zama ta bace dole akwai rabuwa tsakanin mu to Allah madaukakin sarki ka raba mu kowa ka kai shi zuwa ga inda yake shine mafi alkhairi a tattare da shi ina fata an fahimta irin abin da wasu daga cikin iyaye suke su dage sai lalle sai an zauna tsakanin wana da wanci ba daidai ba ne ana cutar da juna shi yana cutuwa ita tana cutuwa amma iyaye sai in aka rabu sai sun tsine masa albarka wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne maslaha ake yi sai a kalla a ga zaman nasu shine mafi alkhairi ko kuma shine shine babu alkhairi a cikin sa idan zaman sa akwai alkhairi a cikin sai a gyara abin da ya lalace a musu fada sai su koma amma aga cutar ta yawa kuma ba a sa rai za a gyara to me amfanin wannan zaman sai ɗaya daga cikinsu ya yi sanadiyar shiga ɗayan wuta sanadiyar cutar da shi ba haka ba ne? sai ɗaya ne ya sanadiyar shiga ɗayan wuta amma zaman aure irin wannan idan aka samu matsala Allah maɗaukai sarki ce to fa ba a so hakaman min ahli wa hakaman min ahliya in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma Allah ya ce sai a samu wasu mutanen kirki dattawa manya daga cikin bangaren ango a samu manya daga cikin bangaren amarya sai a zo a zazzauna farin gemu da farin gemu kenan ko sai a tattauna sai a yi masla sai a yi musu fada ba kuma tare da an yi arzum dukkanin abubuwan da suka fada ba a ce duk abin da ya faru sai an kawo wannan lalata abu yake yi e kawai a faɗi main point a ciki abin da yake haddasa abin sai a yi fada sai a yi gyara sai a tashi aje a cigaba da zama Allah ya ce in dai sun nufi gyara ne Allah ya ce zai daidaita tsakaninsu to amma idan zamantakewa ta ƙi ta ƙi ta ƙi sai a yi mai shi kenan sai a rabu sai a rabu amma kada ɗaya na cutar da ɗaya a ce lallai sai an je an zauna lallai sai an abin nan wata idan ta zo ta kawo ƙara gidansu ma ko sauraron ta ba a yi sai a ce tashi ki koma ki yi haƙuri tashi ki koma sai ki yi haƙuri wata irin wannan abin idan ya tara a cikin zuciyarta wallahi sai zuciyarta ta buga ta mutu ita zuciya ita zuciya yadda take yan uwa kamar fanka ce wannan ka kunna ta kuma sai ka rike ta me kake gani ka kunna ta sai kuma ka rike ta kana ta juyawa in ta dade aka mai za ta yi za ta kone ne haka zuciya take idan ta tara abu tana bukatar ta dan numfasa ka san wani lokaci kawai idan abin tara maka kana so ka dan samu inda ka dan farzar da shi eh alal akalla zaka ji sanyi ka samu wanda za ku tattauna to an hana ka ma faɗar abu sai gama mata sun shiga cikin frustration da sauran to lalle ne a rinka sauraron idan mace ta kawo ƙara akan abin da yake faruwa a saurare a saurare ta na shawara a bata shawara na faɗa a yi mata faɗa sai a samu zamantakewa mai kyau amma kada a ce duk abin da ta kawo ba za a saurare ta ba wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan asar na Abdullahi dan Mas'ud Imam Tabarani ya fitar da shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani inganta shi wa idza a'jaba ar-rajulu bi shay'in min malihi malaki haka nan idan mutun yaga wani abu a cikin dukiyarsa da ya ba shi ya kayatar da shi ya burge shi mota ka siya mashin ka siya wani takalmi ka siya gida ka siya wani abu dai da ka siye shi kuma ya maka kyau ya kayatar da kai falyaqul sai mutun ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah abin da ya kamata mutum ya faɗa kenan sai ya ce masha Allah la quwwata illa billah wannan kalmar da zaka faɗa dan uwa maganin kambun baka ce eh idan akwai kambun baka a tattare da kai ba zai tasiri akan wani abin naka ba amma idan ka sai abu sai kake kallon sa da ido na burgewa da yana kayatar da kai kace kai amma abin nan kaza yayi kyau in kana da kambun baka ka kashe shi ka lalata abin wallahi babu inda zai je ko yaro ne ko yaro ne ka haifa ka ganshi tibarkalla kai ta kallonsa da irin wannan da irin da irin wannan idon mai kamar baka a tattare da shi wallahi ran bai wasa ba ko ya mutu ko ya haukace ko wata gaba jikinsa ta sarya sai dai sai dai wata nakasa ta same shi sakamakon kamban kamban baka dan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al-ainu haqqun kambun baka gaskiya ne ba fa maita ba kambun baka maita ƙarya ce kambun baka gaskiya ne eh maita ƙarya ce har yanzu a cikin mutanen ma akwai wanda suke da aqida akwai maita har yanzu wallahi na rasa irin wannan bala'i sai a ce ai su wani mayu ne mayu ne zai idan ka ce da mutum maye je kai ka kotu da me za ka kwaci kanka da me za ka kwaci kanka ba wani maye ba wani maye addini musulunci bai san wani abu maye ba kawai tsafi ne duk wanda suke wani abin tsafi ne sai tsafi ne kawai amma kambun maka shine abinda addinin musulunci ya tabbatar da shi yaji sai ingantattu suka tabbatar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi maganin kambun baka ma yayi maganin kambun baka a cikin hadisin sahih Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka idan ka sai abu ko kuma ka ga abu mai kyau sai ka ce la la masha Allah la quwwata illa billah sai ka faɗi wannan addu'ar to insha Allah ta'ala babu abin da zai cutar da wannan abu qala ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce walaula iz dakhalta jannataka me zai hana ina ma lokacin da ka shiga cikin wannan gonar taka ka ganta ta yi kyau faranninta sun fito amfaninta ya yi kyau kwarai ina ma lokacin da ka shiga ƙulta ka ce ma sha Allahu abinda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama shi yake faruwa la quwwata babu ƙarfi illa billah sai ga Allah maɗaukakin sarki ina ma ka faɗa haka ai kun tuno kisa cikin suratul kafi ko wadribu lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه, منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كن سن شي مي غونر da ya shiga ya ga gonarsa ta yi kyau kawai sai ce kai ai gaskiya na cancanta a bani wannan gonar ya kamata dama na cancanci wannan gonar ya rinka proud yana zuzuta kansa har sai da ta kai yayi ridda ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima wal irduttu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba yace ani kiyama ma da kake bani labari yake ga dan uwan nasa bana ji ma da gaske ne ba wata kiyama yace in ma mun je kiyama yadda Allah ya bani gonakin nan to can dan mamamu ne a can ya ga masa haka to shine kafin kafin ka ce me sai Allah madaukakin sarki turo da wuta kawai sai ta sai ta kona wannan gonar tasa duka to shine dan uwansa yake masa nasiha yake cewa ina ma lokacin da ka shigo wannan gonar taka ka ce masha Allah la quwwata illa billah kaga duka kyan gonar da ya banyata ka jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki shikenan shi sa duk abin da ka gani ya burge ka dan uwa ko a wajen wani ka ganshi kafin kai magana kai bai shi kace kai masha Allah masha Allah ko tabarakallah eh tabarakallah in ka faɗi wannan insha Allah ta'ala to ya karya abin da zaka faɗa koda kana da kambun baka amma in ba haka ba duk abin da ka gani ka faɗa kai bai shi to kamar baka zai same shi zai lalace wannan shi mana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a kare aya ko da kuma dukiya yawwa duk malai na kamar abun da mutum zai kare dukiyarsa ne da ayansa yustahabbu lirrajuli an yu'adhina fi udhni al-mawlud malai ce kuma daga cikin hanyar da ake bi a kare aya shine mustahabbi ne mutum yayi kiran sallah a kunnan ɗansa da ya haifa ɗan jariri kenan fa an abi rafi inna radiyallahu anhu qala an karbo daga abi rafi Allah ya kara masa yarda yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغا منزان الله إرادة أمن تسأرة ثبت أغريشي أذن في أذن الحسين ابن علي ينا ينكرن سلا أقولنا الحسين ابن علي لوكتن دا أكاي فيش حين ولدته فاطمة لوكتن دا ما هي فيرس فاطمة تاي فيش بالصلاة نمت كرن سلا روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح al'imam abu dawo da imam turmizi suka rawaito wannan hadisi suka ce hadisi ne hasan ko kuma mai kyau inda imam turmizi kenan yan wa wannan hadisi da makaranta asar hadisi ne ba ifi bai inganta ba hadisi ne ba ifi bai inganta ba hadisan guda biyu ne suka zo duk mai buƙatar ƙarin bayani zai iya rubuta ya duba littafin ibn al-qayyim tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud littafi ne kawai da ya rubuta shi dan haihuwa littafi ne guda kamar wannan ya rubuta shi ne kawai dan idan ka haihu me zaka yi wa danka ya ake sa suna ya ake yanka mai hukuncin yanka duk waɗannan abubuwan da kake bukata na suna duk ya kawo shi to a ciki ya kawo akwai hadisin da yake bayani akan kiran sallah a hannun dama akwai wanda yake bayani akan iqama a hannun hagu to da hadisin kiran sallah da hadisin iqama dukkanin su babu wanda ya inganta yawa gaba ɗayan hadisin da hadisai ne ba ifai an fahimta ta fuskar isnadi da hadisin ku da bai inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba za a aiki da shi ba to shine sai malamai suka ce to me za a yi kenan shine sai kai addu'a akwai hadisan da suka inganta idan aka yi wa sahabbai haihuwa sukan ɗauko ɗan su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ɗauki ɗan fada'alahu bil baraka sai masa addu'a da neman albarka sannan sai masa tahniki at-tahnik shine sai ya samu dabino sai ya tattauna shi ya tattauna shi sai ya zama ruwa zaki zaki nan dake bakin sa da yawunsa sai ya bude bakin jaririn sai sai ya zuba masa an fahimta to annabi yana ina wa jariri haka ya roƙa masa albarka Allah ya masa albarka Allah ya raya shi yanzu kun ga mahaifiyar nana Maryam alaiha salam lokacin da ta haife ta wanda malaman tafsiri suka ce sunanta Hannatu Hannatu lokacin da ta haife ta kun ga tana haifarta mai ta fare mata addu'a falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakar kal'unsa sai ta ce wa inni sammaituha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim sai ta mata addu'a ta ne mata ta mata addu'a ta albarka da neman tsari daga shaytani ita ce addu'ar da ta mata to haka ya kamata idan mutum ya haifa da ya kasance ka je ka dauki danka kai da aka haifa maka kai masa addu'a kai masa addu'a kai masa addu'a babu laifi kai ma ka tauna dabinan ka sa masa wasu malaman suka ce za a iya wasu malaman suna gani cewa abu ne da yake banta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi khususiya ce amma wasu malaman suka ce za a iya musamman a samu wani babban mutum da ake masa tsammani da daraja ko babban mutum da wajen abin da ya shafi addini ma'ana mai addini ne sosai babu laifi sai a nemi albarka sai wannan abu kai ma idan kai babu laifi ina fata an fahimta babu laifi kai ma idan kai saboda ka wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa duk lokacin da aka yi mutum haihuwa amma dai hadisin kiran sallah da hadisin ya kama zance na gaskiya bai inganta ba ina fata an fahimta Allah ya samu dace malai to yastahabu lirajul aidan haka nan kuma mustahabbi ne ga mutum ay ay yu'awwiza auladahu ya rinka nema wa ƴaƴansa tsari qala abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma babban sahabi abdullahi dan abbas Allah kara musu yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidhu al-hasan wal husayn annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance daga cikin hanyar da yake nema wa jikokinsa tsari yana nema musu tsari radiyallahu anhuma Allah kara musu yarda sai yace u'idhukuma bi kalimati llahi tamma ina nema muku tsarin Allah madaukakin sarki da kalmominsa cikakku min kulli shaitani daga kowanne irin shaitani wa hamma da duk abin da yake mai dafi mai cutarwa kamar irin su miciji kamar irin su kunama kamar irin su abubuwan da ya iya cutar da mutum kwarin nan annabi yana nema wa ayyansa tsari daga su wa min kulli wa min kulli ainin annabi ce kuma ina nema musu tsari daga kowace irin idanuwa kambun baka lamma mai dafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi wa jikokinsa wannan addu'ar malamai suka ce kananan yara abin da ya kamata ke da duk lokacin da yara suka kwanta sai ka zo ka karanta musu wannan addu'ar a tafin hannunka sai ka shafe musu jikinsu ina fata an fahimta shikenan ana nema musu tsari da wannan addu'a wa yaqulu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna abakuma kana yu'awwidhu bihi ma isma'ila wa ishaq ai baban kuma ma'ana yana nufin kakansu na sama annabi ibrahim kenan yana nema wa ƴaƴansa annabi isma'il da annabi ishaq da irin wannan yana nema musu tsari da irin wannan addu'a ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi koyi da babansa ne annabi ibrahim ina fata an fahimta mu ma yanzu sai mu koyi da masoyin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yaran ka suka kwanta ba a barin yara haka kawai uwa eh ba a barin yara haka kawai wato daga cikin sirri da ke jawo kangarewar yara yan uwa akwai rashin musu addu'a Allah akwai rashin yi musu addu'a saboda kamar yadda muka faɗa a baya Allah madaukakin sarki shi shi kadai ya isa ya tsara mutum daga farmakin shedan shi kuma shedan yana kiwanta yana mura'atin mutum ne tun lokacin da aka haife shi ga bai zama mutumin kirki ba ba fa sai ka girma ba tun yana karamin ya ga wata hanya zai sa shi mara kyau to yi kokarin karin karaba shi da shedan shedan yana tinkara sa kana kore masa shi kana raba shi da shi kamar yadda ka san idan kana kiwon dabbobi duk abin da kaga zai cutar da su baka bari ka zuba kaji kana kallon ina magi magi za ta zo ta ɗebe maka kaji kayi ne kayi kaza duk abin da ka san za ta shiga ta lalata maka su ba za ka yi ba to ya ga su suka fi cancanta ka kula da su sama da kajinka ta hanyar kore musu shedan da addu'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yara makaranta suka shirya su tafi dafa kansu kai musu addu'a irin da safi eh ka dafa kansu kai musu addu'a kani ka karanta musu wannan addu'a kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli ainin lamma shikenan suke su tafi in Allah da babu abin da zai cutar da su za su je lafiya su dawo lafiya duk wani mai kambun baka duk wani mai kulumboto duk wani mai tsafi duk wani mai sihiri sai dai yi gansu ya basu babu abin da zai same su amma shi yaro ba shi da wayan da zai karanta wannan addu'a bai kuma santa ba shi sa abdullahi dan amur dan as ya kasance yana koya ayyansa addu'a wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin a'udhu bika rabbi ay yahburun saboda kananan yara ne wanda ba za su iya ba sai ya rubuta musu allo sai ya rataya musu a wuyan su rinka kallo suna suna haddacewa suna yi duk wanda mai yake nunawa yadda ake kokarin nema wa yara tsari da raba su daga shedani idan ba haka ba shedan ya samu tasiri akan akan su to wallahi shedan zai kwace su daga gare ka eh yanzu ƴaƴanka ne amma kuma shaɗan suke biyayya ana samu ko ba a samu ana samu da yawa yanzu ƴaƴanmu nawa ne shaɗan ya kwace mana su tsakani da Allah nawa ne ƴaƴanmu ne kai ka haife shi amma baka isa ka gaya masa magana ba sai shaɗan ba wai sai kaga shaɗan din ya zo ya ce wani zo kai kaza ba amma ka san aikin da yake aikin waye hakin shaɗan to shaɗan ya fauce shi daga gare ka to shi sa yi kokari ku yaki kai da shaɗan ka ja kayan kada ka kada ka ban masa shi Allah madaukakin sarki shirya mana a yau Allah ɗora su a kan hanya madidici. Na'am? Eh sai wannan damiri ne sai ka ce u'izukum u'izukum eh yayi gaba ɗaya kaga wannan shi ma aiso yake karanta ya shafi su gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam su su bi ne to idan su su goma ne ma kawai damirin zaka canza maimakon u'izukuma damirin mutum bi ne ko damirin tasniya ne suka mai da shi damirin jami'i suka ce u'izukum ina nema muku tsari ku gaba ɗaya kenan yawa yayi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai mu dakata ana insha Allah ta'ala sai gobe sai mu tashi katanga ta goma abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa